أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ونبداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والسابعين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون wannan aya ta zo a tsakiyar karatu ana magana a kan bani isra'ila sai wannan aya ta shigo tsakani ta bijiro kuma bayanta za a ɗora a kan cikin su bani isra'ila da ake ciki a innan ladina amanu sani waɗannan waɗanda suka yi imani a nan ayan nan tana magana ne a kan salmanin farisi da warakatun naufal da irin su abu zarar da fari da kaskun nisai su ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su suna kan addinin gaskiya kuma suna neman inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai aiko shi zai same su musulunta a wajen. Shi Salmanu ya fito tun daga can kasan Farisa can wajen Iraq kenan ko Iran, can Iran ya fito iskan tana da tsawo har ya zo ya yi ta bauta a kan hanya har ya samu da ya iso Madina inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake. da sai tambayi manzo Allah ya ce ya Rasulullah yanzu ni na zauna cikin a waɗanda na zauna cikin su suna yin azumi suna yin sallah suna yin ibadoji kwatan kwatan inda kuke yi yanzu ya Rasulullah ne ya hukuncin waɗannan annabi ya ce dukkan su yan wutan in dai ba su imani da ni ba ba su imani da abin da na zo da shi ba to yan wutan Allah ya saukar da wannan aya nan ladina amanu sani waɗannan wanda suka yi imani da annabawan da tunda nan je nan kusa kusa akwai mutanen annabi Musa bani Isra'ila da muke magana da su muke magana a kansu akwai kuma mutanen annabi Isa wanda su ne kiristoci to su mutanen annabi Musa alayhi salam ba su yadda da annabcin annabi Isa ba ba su yadda bayan annabi Musa akwai annabi ba sai ya sa ma suka nemi su kashe annabi Isa din to a wajensu yanzu wannan a cross nan da kiristoci suke sawa wai gawan annabi Isa ne Allah kuma ya ya gaya mana cewa ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba amma an kamanta musu shi ne don suna zaune suna mitin sai annabi isa yana cikin jama'arsa da aka gaya musu zufansa sun shigo sai Allah ya ɗauki zufan isa ga wani daga cikin almajiran annabi isa ɗin shi kuma sai Allah ya ɗauki kayansa Allah ya ce ne barrafa Allahu ilaihi Allah ya ɗauke shi yana can wajen Allah yana sama ta biyu kamar yadda muka yi bayanin su kwanakin baya haka akwai lokacin da zai sauko a wannan zamani na annabi Muhammadu zai sauko a kan Ka'aba da zai kakkarye cross ya yi shari'a wato aiki da shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi kuma dama ya ce bai aure ba in ya dawo zai aure haka akwai hadisai da yawa su ce magana kan dawowan annabi isa alaihi salam da haka wayannan su sun yi imani duk wanda ya yi imani da annabi musa da abin da ya zo da shi na saura ya yi imani da annabi isa da abin da ya zo da shi na injila ya yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da abin da zai shi na alkur'ani to wannan kan ya rabauta zai samu babban rabu ba zai yi jiki ba wato ba zai ji tsoron abin da ya bari a baya ba ko ba zai ji bakin cikin wato ba zai ji tsoron abin da zai fita a gaba ba ba zai yi bakin cikin abin da ya bari a baya ba sai na Allah yake gaya mana nan irin su ne kamar yadda na faɗa akwai Salman al-Farisi a cikin su akwai waraqatul nawfal shi waraqatul nawfal ya zo lokacin annabi ya zo lokacin ba karfinta ya kare don a lokacin da a annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara talatin da tara annabi yana shekara talatin da tara da wata shida sai ya ji baya son zama cikin mutane sai yana zuwa yana halwa a kogon hira in guzurinsa ya kare sai ya dawo wajen sai ya da kadida iyalinsa ya sake ɗiban guziri ya koma ya ci gaba da ibada ana nan ana nan da ya cika shekara arba'in daidai a cikin wannan kogo na dutse fadan sai ya ga jibrilu jibrilu ya ce masa ya tsara kai karatu ya ce ni ba mai karatu ni ba mai karatu ba sai ya ɗauke shi ya sa shi a hammata ya matsa ya jima annabi ya ce sai na wahala ya sauke shi ya sake ce masa ya tsara kai karatu ya ce ni ba mai karatu ba ne ma'ana da fara sai sake sake an mace jima in za Allah sai na wahala sai sake ce masa ikra kai karatu yace ma ana qari ni ba mai karatu bane jibril ya dauke shi sake an mace jima sai da ya wahala kuka ya kasa uku sannan yace masa ikra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أنا kaga saboda muhimmancin karatu muhimmancin ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam kalman da ya fara ji na wayin ta iqra kai karatu to ba da shi yake ba da mu yake je mu yi karatu mu sa yaran mu a makaranta su yi karatu Allah ya ce iqra kai karatu bismikal ladhi khalaqa da sunan ubangijin ka mai halitta khalaqa al-insana min alaq shi Allah nan shine wanda ya halitti mutum daga jinin da yake dan farewa a cikin mahaifa to cewa ikradu bi rabbika allazi khalaq wannan yana nuna mana duk wani karatu da ya shafi addini aje ayi khalaqa al-insana min alaq shi kuma yana gwada mana duk wani karatu na zamani da karatun addinin da zaka yi da karatun sana'an da zaka yi duka iqra wa rabbuka al-akram duka ka yi su don Allah ba don a ce ka iya ba in karatun addini za ka yi ka yi karatun addinin ka don Allah ba don a ce ka iya in karatun zamani za ka yi na sana'a ka yi don Allah ba don a ce ka iya ba allazi allama bil qalam wannan Allah da ya koyar da alƙalami to ka gane yana gwada maka ilimi ba samun sai da rubutu tun da aikin alƙalami rubutu ne sai sa wani waje saboda mahimmancinsa Allah yake rantsewa da alkalami da abin da ke rubutawa yana cewa nun wal qalami wa ma yasturu kaga rantsuwa ne Allah ya rantse da alkalami da abin da alkalami ke rubutawa to kaga wannan shi ma yana ba mu mahimmanci na ilimi to annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan karatu ya sauka kuma har yanzu yana gwada mana karatu ba za ka same shi kana kwance ba sai ka tashi ka yi gwagwarmaya ka ga manzon Allah da Allah ya ba shi ilimin mutanen karshe ya ba shi ilimin mutanen farko ya kara masa ilimin da mutanen karshe da mutanen farko ba su da amma ka ga da Allah ya karɓi Isra sai da Jibril ya ɗauke shi ya sa shi mata yayi wahala to wannan wahalan yana gwada ma karatu ba za ka same shi da sauki ba sai ka tashi ka yi gwagwarmaya ka nema mulki za ka yi samun sa da sauki kuɗi za ka yi samun sa da sauki saboda za ka yi gadon kuɗi kana cikin tsiyarka wanda rana tsada ya mutu kana cikin talautunka ya mutu sai a kira ka ce ga wannan ka ya mutu ya wani gado jiya kana matalauci yau kana miloniya sarauta baka san hawa baka san sauka ba kai dai dan sarki ne babanka ya rasu kawai sai a ce ma gaji an naɗa ka gaji ubanka ka ga baka wahala baka samu amma karatu ba ba mu taɓa jiran ce wannan ya kwana wace gari ya tashi na alaran ma ko mun taɓa gani ba mu taɓa gani ce wani ya tashi da ya zama babban malami ba bai je makaranta ba bai koyi karatu ba wannan ba karatu sai ka je ka nema sai ka yi gwagwarmaya shi yasa Allah ya ce shimfiɗa yake sa mala'iku su shimfiɗa fuka-fikinsu wa ɗalibin ilimi saboda yarda da abin da yake aikata. ɗalibin ilimi ya fita ya fita jihadi ne in ya yi in ya mutu a wajen neman ilimi ya yi shahada ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma gida saboda jikinsa bai taɓa ganin jibrilu a wannan yanayi ba sai ya birkice gaba ɗaya sai ya koma gida yana ce ma iyalinsa zan miluni zan miluni a lullube ni a lullube ni sai ta lullube shi yace mata kai ni fa ina ganin abin nan da nake gani hajar ban daina ganin sa ba tace mazo kusa da ni ya mazo kusa da ita ma ta shiga cikin mayafin tace kana gani ce a tace to mala'ika ne da shedan ne ko da na mazo kusa da kai da zai tsaya amma mala'ika abu ne mai kunya da ya ga na zo kusa da kai ya tafi dama malamina ya gaya min shine wannan warakatul nobel kaga yan kasuwa da sarakuna ba a raba su da malamai tunda ita yan kasuwa ce babba dalilin ma da yasa dalilin kasuwancin ne ma suka yi aure da mai ya je wajen ta su yi kasuwanci ta samu kudin aure sai ta ce ai ta gami aka yi aure sai ta ce tashi mu je wajen malami na dama ya sha gaya mini ya ce zan aure annabin karshen zamani mu je ko kai ne suna zuwa ta zame ta yanayi ya tsufa tace ga duk dan dan ga ga dan dan uwana dan dan uwanka ya zo da bayani ka saurara ka annabi ya maka bayani duka yake Allah sarki gashi ka zo lokacin karfi ya tsare ina ma ka zo lokacin ina jin karfi na in taimake ka lokacin da mutanen makka za su kore ka a garin nan annabi sai mamaki yace a wani kurji yau yanzu a ce a koren da mutanen makka za su kore ni kayan da suke ce mini mutanen maka da suke mini sadiqul amin amintacce ne gaskiya suna bani amanonin a ce akwai wanda za su kore ni sai ce Allah sarki yaro ai ba wanda zai zo da irin wannan abin da ka zo da shi bai ga adawa ai wannan abin da ya gani nan sai ke zuwa Musa sai ke zuwa Musa dan haka lokacin da za su kore ka yana da karfi na taimake ka taimako sosai ya koma gida annabi ya ce mata ina tsoro kada in yi hauka ce wallahi lan yuhdika Allahu abada ce har abada wallahi Allah ba zai kunya ta ba har abada saboda ne sai ta ta ta shi wato ta irgo mata kyawawan ɗabi'unsa ma'ana duk da irin wannan hali Allah ba zai kunya ta ba na farko sai ce masa kai din nan kana taimakon gaskiya duk inda gaskiya take kana taimako wanda baya da shi kana nema masa kana bashi sannan kuma kana da garan bako duk sanda bako ya ka bashi abinci ko baka bashi mutunci ba za ka bashi balle kuma ka bashi mutunci to kaga wa'annan ɗabi'u Allah idan mutum yana aikata wannan Allah ba zai kunya ta shi sai masa wallahi har abada Allah ba zai kunya ta ka ba saboda wannan ɗabi'u naka to irin waɗannan mutane su ne wannan aya ta sauka a kansu su suna kan addinin annabi Musa sun ma addinin annabi Ibrahim suna son addinin annabi ibrahim annabi musa annabi isa kuma suna neman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda sun karanta a littafin allah zai aiko annabi muhammad suna so kuma ga lokacinsa ya yi duk sifofin da aka faɗa na zamanin da naki duk sun fita da haka suna jira allah ya aiko shi zo su musulunta to ga yanayin yadda abin ya kasance shine allah ya ce innal ladina amanu sani wannan wanda suka yi imani da sai ya rasu wallahi bayan sun yi imani wallazi na hadu su sun su yahudawa ne sun karanta a saura shi hada sun mun da gaida mu dai larabci ne misali kamar tabani tunda cewa inna hudna ilaika ai hudna ilaika sun kuma an dauko ne daga asalin sunan dan Isra'ilu annabin Allah Yaqubu ai babban ɗansa sunansa Yahuda sai Yahudan sai aka cire duban sai ya zama Yahuda to daga nan yahudawa suka samu sunan nan ladina amanu wal ladina hadu su yahuda wannan su ne mabiya annabi Musa alaihi salam su ne masu asaura wanda muke karanta cikin su na bani Isra'il wallahi ya zuwa nasare su kuma nasara su da kiristoci mutanen annabi Isa alaihi salam su abin da zai kace musu nasara ko dai can ko sunan gari nasiriya inda nan kiristiyaniti ya fara ko kuma a'a masu taimakonsa ansarunsa kala manan sari ilallah annabi isa haka ya faɗa ko manan sari ilallah kala alhawari yuna nanu ansarullah to ansarullah daga na aka samu nasara kamar yadda wanda suke taimaki manzon Allah a zaman Madina ake ce musu lansaru to shi a su yahudu su ne mabiya annabi musa da saura kiristoci su ne mabiya annabi isa da injila wasabi'ina su kuma sabi'awa a wasu an ce su ne masu bautan wuta an ce a wata jama'a ce a cikin yahudu sai suka daina bautan allah ko kuma bautan mala'iku da taurari to su dai an kira su kuma da majusu masu bautan wuta wasabi'ina mana mana billahi a cikin su wannan duk wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma imani da ranar lahira da abin da ranar lahira take dauke da shi wa amil salihan kuma ya aiki mai kyau to wannan kan fala khawfun alayhi wannan kan babu fushi da abin da zai je karar din ya mutu shi ne irin su Salman al-Farisi kamar yadda muka fada da Abu Dharr al-Ghifari shi ma ya musulunta ya zo da kabilu guda biyu da da kabilan salim da rifar ya zo da su dukan su biyu suka zo suka musulunta a wajen mana kabilan da guda biyu shi da rifar yake wato abu da rifari da kuma a banu salim ko salim banu salim shi ya zo tare da su wajen manzo Allah suka musulunta to kaga su sun yi imani da annabawan da suka zo sun yi imani sun yi sun ajiye addinin da ya gabata kuma sun zo sun yi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama imani ko musulmi ma imanin sa baya fita sai ya imani da annabi Musa annabi Isa da abin da suka zo da dukkanin annabawa daga mutum ya ware wani annabi ya ce da imani da shi ba Allah ce ni ba masa imani ba la لا نفرق بين أحد من رسله haka dole ne mutum ya imani da su gaba daya to yin wayannan wala khawfun alayhi ba ba ba su da tsoro akan abin da za su je su riska a kiyama wala hum yahzanuna ko ba su da bakin ciki akan abin da suka bari a baya
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجر عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون su wayannan da muka faɗa a baya cewa wallazina hadu wallazina amanu wallazina hadu wan nasari wasabina amana mana billahi wal yawmil akhir suka yi imani da Allah da ranar lahira wa amila salihan kuma suka yi aiki mai kyau falahum ajrun inda rabbihim suna da ladan su cikakke a wajen Allah Allah ba zai so su ladan su ba shi yasa annabi ya ce a Allah Allah kai da kansa ya faɗa shi yusufun tuflaini min rahmatihi duk wanda ya yi addini a baya yahudanci ko kiristiyaniti ya zo kuma ya shiga musulunci to addini lada biyu za a bar shi ladan wancan addini nasa da kuma wannan musulunci da ya karba falau mu ajin inda rabbi wala qawmun alaihim wala hum yahzanun wa idza khadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum bi quwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun to anan an gama wannan aya kamar da muka fada a baya ayan ta bidiro ne a tsakani amma yanzu a ɗora kan islam bani isra'ila da muke kai yanzu wai da kaza ne daga bani isra'ila a wai da kaza ne daga kuma rafa'ana fa wa kuma wa kuma ya rasulullahi in akhadna lokacin da muka dauki alƙawari da yahudu yahuda bani isra'ila musamman wai da kaza ne daga wa rafa'ana fa wa kuma sura saboda an kawo a taura suka ce su ba za su karɓa ba ba za su karɓi a taura ba sai Allah ya ɗaga dutse ya ce ko ku karɓi wannan ko ku karɓi wannan ko ku karɓi dutse ko ku karɓi littafi na wanne kuka zaɓa ko yadda saka na jabala fawqahum ka annahu zillatun wa zannu annahum waqi'un kudu ma ataynakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun to sai dama abinda ya faru lokacin da annabi Musa ya dawo daga wajen ganawa da Ubangiji ya zo musu da alluna na taura sai Allah ya ce su sujjada su gode wa Allah ya kawo mun shaida to da aka ce su sujjada su dama kullum in aka ce su yi kaza sai su yi sabanin ka da aka ce su yi sujjada maimakon su yi sujjada su gode wa Allah sai suka yi sujjada da gefen goshi tsanin hagu maimakon sa take yin goshin su sai suka sa gefe suna ɗaga kai suna kallon dutsen kara ta komo da tunda an ce in ba su yi ba za a fice musu dutse suna haka dutsen zai sako ko ba zai sako ba to sharrin bani isra'ila ke wa idza kadna min saka wa idza saka ko wa idza kadna min saka min saka bani isra'ila wa idza kadna min saka kun wa rafa'na fawqakum as-sur suna ya rasu Allah lokacin da muka alkawari da bani Isra'ila muka daga musu dutsen su a so dutse ne da yake Falastin dutsen yana nan a Falastin a cikin kasu wasu malamai suka ce kuma kowane dutse ma ana yi kiransa da su a wai da sanan da kuma rafana zuwa kuma su ku zo ma da na kuma kowa ku karbi abin da muka ba ku da karfi kamar yadda yawa wani waje yana cewa wai da sanan jabala fawqahum كأنه ذلة وظنوا أنه واقع خذوا ما أتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون لا أفكر إيه أبن لمك باكو ذكرتي لا التوراة إلا وإذا قلنا نجاب ورفعنا بكم الطور خذوا ما أتناكم بقوة واذكروا ما فيه لا لك أنبتي الأنفاني لأبن لك تكي ko azantu da abin da yake cikin wazi shi wannan a taura abin da Allah yake ku yi ku yi gurgurin iyawanku abin da Allah ya ce ku bari ku bari duk umarnin da aka wannan ya baku Allah ne ya baku tunda maganar Allah ne ku zo ma jana ku da kuwa wadkuru ma fi la'allakum tattaqun idan kun yi haka to lallai za ku zama masu tsoron Allah kun ji tsoron sabawa Allah kenan kun ji tsoron Allah kun ji tsoron saduwa da fushin Allah dan haka ku ji tsoron Allah ku yi amfani da abin da Allah ya ce muku ku yi amfani na'am ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم توليتم بايا من ياكدكم sai kuka juya kuka ba da baya falaula fadlullahi alaikum da ba dan fayaran Allah da yayi muku ba wa rahmatuhu da rahmatsa la kuntum min al-khasirin da kun kasance cikin masu asara amma shi Allah baya kama mutum daga yayi laifi amma idan ya kama mutum ba zai kuɓuce ba amma kafin ya kama mutum sai ya ba shi dama ya yi ta ɗaga masa kafa saboda ya nemi gafara amma idan yake ya ci gaba da kafirci sai Allah ya kama shi ya kama shi ko ba zai kuɓuce ba na haka Allah yake cewa a da ba don failan Allah ba da rahamansa da kun kasance cikin masu hasara
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين
فجعلنا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا خيرة خاسرين ولقد علمتم ولن كما ذاك تاريخ ولن في القسم بني اسرائيل حاليا akwai mutanen annabi Dawud wajen mutum dubu saba'in wanda suka zauna a wani gari ana cewa garin Ila suka saba wa Allah sai Allah ya ce musu ya sa musu doka za su je su rika farautan kifi dama su kifi ne suka dogara da shi su to za ku je ku yi farautan kifin ku amma ba ban da ranar asabar ranar asabar ba za a yi farautan kifi ba amma juma'a a lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a duka wannan ranaku ranar farauta amma ranar asabar to babu aiki wannan rana rana ne na hutu rana ne yankewa na yanke aiki a huta shi yasa yahuda za ga wai ran asabar suke hutu saboda Allah ya ce ya halitta sama da kasa cikin kwana shida to sai suka dauka asabar ne Allah ya huta to Allah ya ce ma masana min lahu Allah ya baya hutawa baya gajiya ma balle ya huta Allah ya ce kada ku yi kada ku yi ku yi farautin kifi ranar asabar shi ne nan Allah yake tuna bani Isra'ila mutanen Annabi Dawud yana ce musu wala qad alimtu hakika kun sani na asado minkum fi sabti eh tadau minkum fi sabti a cikin ku akwai wanda suka wuce iyaka na ranar asabar Allah ya bayanin a wani waje na cewa was'alhum an qaryatul lati ka an qaryatul lati kana hadiyatul al-bahri iz yazuna bi sabti istatin hikanu يوم سبته شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون يبدا ابي يظهر انت تفي فروت الكبير انا اصبر الله da jaraba ranar asabar kifin su zo saman ki saman ruwa da yawa ga kuma a saman ruwa kaman ka mika hannu ka dauka amma sauran kwanakin da kira ke samun daya biyu amma ran asabar za a gan su sun fito saman ruwa kamar suna wasa a saman ruwan ba saboda sun san ranar ba kamu rana ba wanda zai kama amma yadda za a kama sai su buya to abin yana damun su sai shaidan ya kawata musu cewa to su yi dabara mana sai su zo bakin kogi sai su tona rami in kifin ya zo sai ya ta fadawa cikin ranar asabar ya ta fadawa cikin ranar asabar sai su rufe ba za su ɗauka ba sai ranar lahadi ai dai ba su yi bautar ba su yi bautar ran asabar ba suna gani wajen yi Allah wayo Allah Allah ya kama su Allah ce ku mu ko ya da fasiki to nan shi Allah ke cewa bari Isra'ila yana tuna musu wala kad alimtum hakika kun sani na ta yau la kad alimtum allazina atadaw minkum bisab kun san waɗanda suka wuce iyaka na ranar asabar an ce kada su yi farautin kibiran asabar suka yi dabara su a ganin suna ganin sun yi wa Allah wayo suna tona rami ranar asabar din kifi na shiga saboda ran asabar ga kifayen nan asabar ruwa kaman ka sa hannu ka dauka yau masabti yin shurran wa yau malayin mutu na lata ce kazalika na biyu Allah ya ce da haka muka jarrabe su tunda su ba ta jin maganar mu ba mu ba za mu ce da muke so ba sai sa ko addu'a ne in kana son Allah zai karba addu'anka to kada ka rika wasa da ibada kada ka rika wasa da ayyukan alheri saboda annabawa ma da Allah yake wani wani yayi addu'a na karba wani wani yayi addu'a na karba da haka je karshe da yake cewa yace ulaika yusari'una bil khairati wa yad'una ragaban wa raba suna rige rige wajen aikin alheri ko ba su barin addu'a wajen yin shiga damuwa a koyaushe yin ta suke sannan a wani Allah na cewa a idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani to me ta ne falle ta jiburi in mutum ya addu'a zan karba amma fa ni ma in nace yayi to kaga su wannan bani Isra'ila duk abin da Allah ya ce shi zai sabanin sa to ya ga Allah musu duk ce to shi sa nan ma Allah ran asabar zai fito da kifi su fito su kawasa akan ruwa amma ranan da ba asabar ba sai su ɓuya to sai suka yi dabara suna tona rami suna tarawa ranar ladi sai su kwashe ai ba su yi kiwon ba su yi farauta ranar asabar ba to nan sai Allah ya cewa na ta allabi na ta da nasa da sabbi kun san wallahi kun san cewa wanda suka wuce iyaka daga cikin ku ranar asabar na hana su kiwon kifi fa kulna lahum da suka yi haka suka tona rami suna tarawa ran ladi su tsira sai Allah ce kunu qiradatal khashiina ku zama biroyi kaskantattu to mutum da wanda suka yi abin a cikin su dan ba dukan suka yi ba duk wanda ya farautar ranar asabar wanda ya tona rani ya yi dabara kifin ya shiga rani ya zo ya kwaje wata gari to sai ya zamo jiri a wata ruwaya kuma aka taya samari daga cikinsu sai suka zama birori dattawa tsofaffi daga cikinsu sai suka zama aladu tun da cikinsu Allah ce wanda Allah ke cewa man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhu al-qiradata wal khanazir wa abada tabut wanda Allah ya tsine masa ya fice da shi ya sanya wato birori da aladu a cikinsu da haka samari daga cikinsu sai aka mai da su biroyi tsofaffi daga cikinsu sai aka mai da su aladu suka yi kwana uku babu cin abinci babu shan ruwa mutum ya ga su su da ɗan suna zuwa kusa da shi amma dan uwan ba zai gane suka yi kwana uku sai suka mutu amma biroyi da aladun yanzu ba jinsin wancan mutanen ba a saboda wannan dabbobi kamar kaskantattun dabbobi ne ka san biri ma yana da wayo to ba wayo suka yi ba to wayan da suka yi sai aka lalata su aka mai da su dabbobi mai wayo kamar dabba mai wayo Allah ce kunu kiradata kunu kirada ku zamo jirori fasina kuna kaskantattu Allah ya kiyaye فجعلناها نكالا ما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلنا نكالا لما بين و... فجعلنا نكالا لما بين فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وما للمستقيم Allah madaukakin sai ce ce hakan da muka yi faja'alna nakalan sai muka sanya wannan azaba da muka mutu ya zama abun izina abun lura ga wanda suke raye suke zamani da su faja'alna nakalan lima baina ilaiha wa ma kalfaha kuma ya zama abin izina ga wanda za su zo a baya kamar yanzu mu da ake mana wannan kissa da ake karanta mana wannan karatu maganar Allah kaga maganar Allah babu kila wa kala babu taraddudin babu kaulani in aka ce alqur'ani Allah ne ya faɗa wato aka ce alqur'ani ne ya faɗa to wannan magana haka take ba ta babu shakka a ciki babu kila wa kala ba ka ce muke babu taraddudi babu shakka to kaga mun ma wannan ya zo mana abin izina abin wa'azantuwa wanda aka yi abin a zamanin su su zamo ya zo musu abin wa'azi mu da muka samu labari da muka zo a bayan su ya zo mana wa'azi fajalna na kayan lima bai na jina wa ma kalfa wa bai ne zata kuma har yanzu abin wa'azi ne wa'azi ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah duk wannan ke so shi da ake karantawa wa'azi ne ga masu wazantuwa masu tsoron Allah su suka fi kowa sanin Allah Allah ya ba mu tsoron
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين nan kuma an kawo wasu nau'i na bani isra'ila bayan an yi magana na wani wasu jama'a na bani isra'ila wanda suka wuce iyaka a farautar kifi ranar asabar yanzu kuma za a daura da waɗansu bani isra'ila ɗin ko wani ƙarin bayani akan bani isra'ila na wani mutum da suka kashe wani mutumi ne aka kashe amir sunansa amir to da aka je shi aka rasa waye ya kashe kuma ana so a gano wanda ya kashe aka yi bincike aka yi bincike aka rasa sai suka suka samu annabi musa suka annabi musa an yi mana kisa ko muna so mu san waye kisan nan annabi musa ya magana da Allah sai Allah ya ce a nemi saniya a yanka wai kala musa da kaumihi wai kala musa da kaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara wai kala musa da kaumihi sai lokacin da musa ya gaya wa mutanensa inna allaha ya'murukum Allah ya umurce ku an tadhbahu baqara ku yanka saniya sai suka ta to me alaƙan kisan wanda aka kashe da kuma yankan saniya kaga a lokacin da sun nemi saniya ko ni sun yanka bukata za ta biya amma ka san bani isra'ila sai Allah ya ce wa qala musa li qaumi inna allaha ya'muruku an tadhbahu baqara to lokacin da ne musa ga mutanensa Allah ya umarce ku da ku yanka saniya قالوا أتتخذناه هزوا موسى ينزكم لا كما ورجي لا كما يعني أبو ما لا كما يدمو إذ لا كما موسى mu ce an kashe mana mutum kashe mu yanka saniya a tattaka juna wuzuwa sai mu zaci a uzu lillahi na kunan yin jahili a uzu lillahi sarki ya tabbata ga Allah ya wato a uzu lillahi ina neman tsari ga Allah ana kuna yin jahili in zama cikin wanda bai sani ba sai ya zai muku jiranci Allah ne fa mu ce ni kun yi ma Allah kuma ya ce ga abin da za a yi a wuzu billahi na kunan yin jahili ina neman tsari da Allah kar ya zama cikin wanda ba sani ba.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما فيه قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا ذكر إنها بقرة لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون suka ce to Musa mun ji mun yata za mu yanka saniya to a gaya mana tsorin saniya kalu tuwa na rabbaka ka tambaya mana Allah ubangijinka ka roƙa mana shi ya bayyana na mai ya bayyana mana wata irin saniya ne yake so mu yanka kaga da to sun dauki saniya yake nan ya bayyana na mai wata irin saniya ne Allah yake to haka ne inna baqaratun baqaratun la faridun wala bikrun wato wata irin saniya ce ita ba tsohuwa ba ma'ana ba guduma ba ce kuma ba karama ba ce la faribun wala dikrun awanin bai da zalika ita saka fiki ba za ka ce mata tsohuwa ba ba za ka ce mata yarinya ba dan haka in ku aluma to murun ku yi abin da aka ce ku aikata
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاتع لونها تسر الناظرين قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاطئ لونها تسر الناظرين kaga nan a baya sun tambaya wata irin saniya suke so ake so su yanka Allah ya ce ba tsohuwa ba ba yarinya ba to su nemi saniya mana wanda ba tsohuwa ba yarinya ba su yanka sai suka ce to a gaya mana launinta ka ta karoki Allah ubangiji kuduwa na rabbaka ya bayyana na ma launuha karoki Allah ubangijin ka ka gaya masa mu ya gaya mana kalan saniyar da yake so mu yanka masa ma launuha mun ji ba tsohuwa ba yarinya ba to kalanta ba baka ce fara ce ja ce wani ne ma launuha inna qala inna kunna bakaratu a qalu na rabbaka ya bayyana ma launuha qala innahu yaqul yace ga ya muji ya ce inna bakaratu safra wato wato tani ya ce yellow yellow kalan ta yake safra'un faqi'un kuma kalan yellow ya shiga sosai yalo ne sosai saniyan take to kaga ai ba za ka samu wannan launin daga rage ba saniya dai akwai fari akwai baki akwai wace wace akwai ja amma kafin ka samu safura yalon saniya kaga sun sananta ba san su sai Allah ya sananta musu sai yasa ba a so mutum ya rika yawan tambaye tambaye a Allah ya ga ma'lumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa la tas'alu an shiya'a in tubda lakum tasuku kada ku dinga yawan tambaye tambaye tambayin da idan ya bayyana muku zai dame ku kaga ban sai suna ta tambaya suna ƙara shigar da kansu suna tambaya suna ƙara shigar da kansu tun da farko da aka ce mutaniya tun da ko wani irin saniya sun yi bukatar saniya suka ce a gaya musu wani irin saniya tsohuwa ce ko yarinya aka ce ba tsohuwa ba yarinya sun je su nemi wanda ba tsohuwa ba yarinya ba su yi mana suka ce a sai an gaya musu launin ta shi Allah ce safra'un fati'un ma'ana yalo kar kaman kawo kore ya ce kore kar ko a ce fari tal ko baki kirin to shi ne safra fati'un bayda nasi'un misali fari tal kenan safra nasi'un yalo yalo ya shiga sosai shi ne fati'un launuwa yalo ne sananta sosai قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قال فجاء أنه جاء الله نتوى إنها بقرة صفراء ثاني يأتي وسط يلو كما يلو يأتي سوسي تسر الناظرين كما دون لإذا وانا ثانية سيتابرجي سيتابرجي جيني ذنك
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شاب علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ثم سأجد يا موسى فروك من الله وبنزل لك تنبيه ثانيا أنكم يعتكمون قل يا ربك يبين لنا ما هي يبين ما الكفر ثانيا من كبياتك قالوا يا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة سنونا ثانيها ثانيا سنونا ثانيها تشابه علينا تارك تدم تصغر تدم تشابه علينا والله تارك تدم هم جانبا أما ينزل أقارب أنا بياني وإلا إن شاء الله لمهتدون in dai aka mana bayani to insha Allah yanzu kam za mu gane to malamai suka ce da sai insha Allah ba haka za su tafiya wa inna insha Allah la muhtadun yanzu kam insha Allah za mu gane irin kanin da ake bukata mu yanka
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون قالوا يا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا لا نجد بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون فتت ثانيا إنها بقرة لا ظلول ثانيا وتفكي به شوف ba ta da kaskanci a jikinta ba ganta ka sai ta tsufa ko ba ta da lafiya kyawun saniya ne amma dai wannan kalan yana nan da kuka jima la da lura da zuwa larda kuma ba wato ba kaskantar da ita ba ba walar da ita an yi huda da ita ba ba sa ta yi huda ba su fi larda wala nan kilharta ko ba sa sun yi ban ruwa wa dabbo da wa amfanin gona ba ma'ana dai saniya ce lafiyayya ba a wahalar da ita ba ba wani wahalar da sai na noma musallamatun lafiyayyen saniya la ce tafiya ba wani wahala ba wani alama na tawaya ta kai da sai suka ce al'ana bi da bilhaq yanzu kam shine ka zo mai da gaskiya maganar da kake fa da bahuha suka wanke wannan saniya saniya wa ma ka bi yafalu kamar ba za su aikata ba saboda tsadarta abin da ya faru kashe wani mutum suka kamar yadda kissan da ya fara an kawo labarin taniyan kafin kissan wai ka zai sunan sun fadda ra sun fiya to wani yaro ne mahaifinta ya rasu da ya zo tafiya kafin ya rasu ta yi wa mahaifiyar yaron ya ce mata zan bar saniya a waje kaza saniya ta kaza ta haihu to ɗan da saniyan ta haifa zan sa shi a wani waje su kula yaron nan da shi in yayi wayo to ba shi kayan da kace ne nace a ba shi kayan sa ya kula da shi to sai haka ta cika wasiya ta aji aka ajiye saniya ta tije ya duba lokacin mutuwar ta yi tafi yaro ya girma mahaifin ta maka bayani cewa ga shi gashi abin da babanka ya faɗa wannan wasiyan babanka ne sai kulawa da shi to yaron bawan Allah ne kuma yaron sai yana zuwa yana kasuwanci yana taro itace yana sayarwa in ya taro itacen nan sai ya raba kudin gida uku na farko zai yi bukatan kansa da na biyu zai yi mahaifiyarsa hidima da shi na uku kuma ya yi sadaka da haka yake raba darensa gida uku da farko ya kwanta ya bacci ya huta kashi na biyu ya yi ma mahaifiyarsa hidima da daddare kashi na uku kuma ya bauta wa Allah da haka yaron ya rayu da ya girma saniya ta girma sai ya ɗauki saniyan sai ya kai ta kasuwa zai je ya sayar amma kafin ya tafi mahaifiyar suke to in ka je saniyan nan ka sai da shi dirhami uku ko dinari uku sai je kasuwa sai aka zo aka saya saniya nawa ne yake dirhami uku ne yace na je ya dinari shida sai a'a sai na je na yi shawara da mama a aka sai mun ba sai ta yi shawara ba a a sai na yi shawara da ita sai ya koma ya ce mama mama kin ji kin ji ta ce ka je ka sayar shida na yadda ka sayar ya je da ya je ya ce an sayar shida ta ce a na ma kara na sayar sha biyu amma kar ka yi shawara da mamanka na sayar maka na sayar zan sayar jira ni goma sha biyu amma sharaɗi kar ka yi shawara da mamanki a'a ainihin abin da zan sai da izinin mama sai abin da mama take sai yi da shi sai ya koma ya ce mama mai sayan kayan nan fa ya ce sai sha biyu an sayar ta ce wannan mutumin naka ba mutum bane mala'ika ne ka shawarce shi ya za mu yi da saniyar nan sai ya koma sai ya gaya mata ya ce eh wannan saniyar ku ajiye ku ta kiwon ta wata na za a zo a sai ki da tsada wannan saniyan shi ne yake da wannan kalan da bani isra'ila suke gana ban da shi ba gai ba wanda yake da wannan kala ko ajiye wannan to kaga nan me yake karantar da mu biyayya wa uwa sai biyayya wa mahaifiyar ka suka dinga mata dungu duk abin da take maka zo kai mata ka zama hankuri tsakanin ka da ita ba koyi koyi sai da mahaifiyarka wani ya tambayi manzo Allah ya rasulullahi waye ne ya fi cancanta in kula da shi in ba shi haƙƙin sa yake mahaifiyarka sai waye yake mahaifiyarka sai waye yake mahaifiyarka sai waye yake sai mahaifinka sai ka je ya mahaifiyarka sau uku kafin kai babanka sau ɗaya saboda yawanci an fi tsoron iyaye maza ba suka raina su ba amma uwa an fi raina ta saboda tausayinta ko bata damu ba baiwar Allah wata rana wani mutum ya yi ma malik tambaya shi mutumin babansa ya rabu da mahaifiyarsa sun tsawon lokaci da suka zo da suka rabu sai ta ɗauke shi tafi da shi garin da ya girma sai baban sai rubuto leta ya ce lallai yana so a dawo masa da yaron sai dawo gida ita kuma yadda ce gaskiya ba zan rabu da kai ba abin ya dame shi ga umarnin babansa ga umarnin mahaifiyarsa yaya zai sai ya jore imam malik ya ce imam malik ga harin na samu kaina a ciki mahaifana suna tare da allah ya kawo suka rabu na tafi ta tare da mahaifiyata na girma yanzu ya tare da ita suna jin daɗin zama da ni babana kuma ya rubuta takarda ya ce lallai lallai in dawo ita kuma ta ce bata bani izini ba to sai abin ya dame ni yanzu na zo neman fatawa ya zai yi sai ce to kar ka saba wa mahaifiyanka ka bi umarnin mahaifiyarka kar ka saba wa ubanka sai zama ya ruɗe to ya zai ya bi umarnin mahaifiyarsa amma kar ya saba wa ubansa to kaga wannan an bai shi a tsaka da wuya sai dai koyar roki baban ya haƙura koyar roki mahaifiyarsa haƙura haka iyaye ba a wasa da lamarin ba a wasa da lamarin manzo Allah ya faɗa wata ne ce duk mutumin da yana raye girma ya samu mahaifinsa da hankalin ya samu iyayensa da wata tsawa guda biyu ko ɗaya daga cikin su bai musu wani aikin alkhairi suka ce Allah ya maka albarka ba hankali ma wani abu ya musu suka ce Allah tsine maka ya shiga wuta saboda tsinuwa to a wutar kare sai a kusa in Allah Muhammad wata rana wani sahabi sahabin manzo Allah ne mutumin kirki ne kuma ya zo mutuwa ya zo mutuwa aka yi aka yi da sauke la ilaha illallah abu gagara aka yi aka yi aka lakkana masa ya gagara faɗa sai abin yi dame su ba su saba ganin haka ba sahabi kan daga an lakkana masa la ilaha illallah kan dauka ne annabi ce ku je ku tambayi iyalinsa ne halin shi Allah yana da wani abu da yake yi a koyo mu sani ba aka tambayi iyalinsa ta wallahi wani mutumin kirki ne bai da matsala yace mahaifiyar tana rayuwa ta ce ta biya tambaye ta aka je aka tambaye ta me za ki ce akan ɗan ki wani kace wani Allah shi ne wani da yake girma matansa a kaina wanda yake fifita iyalinsa a kaina yake yake mun kaza yake mun kaza Allah shi ne mun aka zo ga manzo Allah manzo Allah ta ku je ku ce mata yafe mata gashi nan zai mutu in ba ta yafe mata wuta zai shiga kace har abada ba zan yafe har abada abinda wani mun ba zan yafe mata aka zo ga manzo Allah manzo Allah ya kira ta aka kira ta zo me ya hada ki ko da wani ce wallahi ya rasulullah bazan ya gani aka yi aka yi da ta Allah ya ce to shikenan ku je ku hada wuta ku ko sabai suka hada wuta wuta ya ruru sosai sai ku dauke shi ku je bajan aka dauke shi aka nufi da wuta yake sai ta ce kana nan za a gona kana nan kana nan za a gona annabi ya ce wannan ai ba wuta wuta bace akan wanda zai samu a lahira in ba ki yaje mata baka za a jefa shi nace to haka yana yaje mata haka to kai na iyaye mata na yaje mata tana cewa na yaje mata nan sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai ce to muhimmancin biya biyayya wa iyaye yana da muhimmancin gaske mu kula da yau iyayen mu biyayya sun suna raye mutu biyayya Allah abin da yake wala ta kullu ma uf babanka ko mahaifiyarka in tana maka magana ko ukkar ka ce balle ka yi kukuni balle ka yi maganar banza balle ka zage ta balle ka doke ta ko kai faɗa da a wuzu billahi ko kukuni ba yi ba so kai ba za ka tarsa uk ko saboda ranka ya ɓaci akan abin da ya gaya maka ko abin da ta gaya maka a kai hakuri kai musu biyayya kai ma naka yi su maka haka tsakaninka da iyayenka rabbi ramuhuma kama rabba ya ne kafira addu'a za ka rika musu tun suna raye har su rasu sai ta musu addu'a har bayan su rasu in kana mai iyayenka addu'a bayan su rasu to ka zama cikin mutane salihai in ji annabi Muhammad dan ya ce sai ɗa na gari wanda yake na iyayensa addu'a ma'ana ka zo in ba ɗa na gari ba ba zai mai iyayensa addu'a ba manzo Allah ya ce akwai abubuwa guda uku wanda mamaci ko da ya mutu a bayan su zai rika samun ladan ya bar wata sadaka jariya ko ya gina masallaci ko makaranta ko gidan marayu ko asibiti ko ya tona rijiya ko bohol wani abu da mai amfani wanda al'umma su dinga amfana da shi to zai ta samun ladan ko yana kwaci ko ya bar ilimi ya rubuta ilimi ko a yi a rikoda ana sauraro a yi rikodin ana amfana da shi ko ya rika koyarwa bayan koyarwa sai ya rika amfani da ilimi zai rika samun lada ko da yamma ko kuma ya bar ɗa na gari yana masa addu'a ma'ana ga dukkan da baya ba mahaifinsa addu'a bai zama na gari ba to da haka mu rika yau yayin biyayya wannan yaro ya ci gaba da kiwon dabbansa su wayannan mutanen sai suka zo kasuwa suka ta neman dabban sai na wannan yaron sai suka samu da wannan sufofin da aka ba su suka taya nawa za ku taya ya ce za a sai da ita idan aka yanka saniyan in aka faide dukiyar da za a sai da saniyan gwargwadon dukiyar da ya cika fatan saniyan shi ne kudin saniyan kaga ya wuce jira mai shida ya wuce sha biyu dama ce kwaji wata za ku sai da ita kudin ya kai cikin fatar saniyan kuma haka aka yi saboda tsadan saniya da kyar kuka yi wa sayan saniya sai sa aka ce Allah ya ce anan a kaman ba za su ba to gaban wa ma ka biya faru suka yanka kamar ba za su aikata ba to na kaɗan ma sai sun fasa saboda tsadan saniya amma suka aikata suka yanka da shar to za mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah zan ya danka abin da muka kusa Allah mana gafara Allah ya ji mu dukkan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu Allah ya sa ka shauri mu da alheri duk wanda ya zo yana da wata bukata Allah ya biya wanda ya zo yana da wata damuwa Allah ya yi masa Allah ya ba wa kasan mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar kai ya ci gaba Allah ya yi damuwoyin mu Allah ya biya bukatun mu Allah ya mana rama cikin wannan wata Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya yanka wuyayen mu cikin wanda yake yanka cikin wannan wata barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اول بعد والخاتم لما سبق ناصر النصر الحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدر من العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين